تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه على وهيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراكبوه في السر والعلن عباد الله واعلموا يا عباد الله إن التفكر إن التفكر في قدرة الله وتفكر في مخلوقات الله يزيد الإنسان المؤمن الإيمان بالله تبارك وتعالى واليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى قال ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ومن عزم قدرة الله تبارك وتعالى يا عباد الله ما بينه في هذه الآيات القرآنية قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الزل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا وقال رب العزة والجبروت ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عباد الله انتبهوا وراكبوا خالقكم خالقكم تبارك وتعالى وراكبوا الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي ينزل من السماء ماء قال ربنا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير أيها المسلمون يا عباد الله انظروا إلى مخلوقات, إلى مخلوقات الله الجسام وخذوا حذركم من عذاب الله واسألوا ربكم حسن الخاتمة قال ربنا وخالقنا تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد افتر وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وإنما بين السماء والأرض لمسيرة, كم لمسيرة خمسين مئة سنة وقال ربنا في موضع آخر أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والشمس والقمر كل في كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون انظروا يا عباد الله انظروا إلى أنفسكم انظروا إلى تغيرات التي تحدث في أجسامكم وانظروا إلى الحيوانات وانظروا إلى الطيور كيف خلقهن الله تبارك وتعالى وانظروا إلى كيفية معيشتها وتصرفاتها ومن يقدر على ذلك كله إلا رب العزة والجبروت قال ربنا وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال ربنا ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض فيا سبحان الله فيا عباد الله هذه لمحة يسيرة من مخلوقات الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تكره إلينا الكفر والعصيان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓoyuwa gare shi kuma ku sani ya ku yan uwa musulmai lalle yawan yin tunani a cikin sha'anin ƙaddara ta Allahu tabaraka wa ta'ala yin tunani akan ƙaddarorin Allah da ikon Allahu tabaraka wa ta'ala cikin halittinsa ma'ana bawa ya zamto mai yawan tunani dangane da girman halittu da kuma nau'i na halittun da Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi wannan yana ƙarawa wato ainihin bawa mumini imani ya ku ‘yan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa waɗanda suke ambatan Allahu tabaraka wa ta'ala kiyaman wa ƙo'udan suna tsaye ne ko kuma a zaune ko kuma suna kishingide suna kuma yin tunani cikin halittun sammai da ƙasai suna cewa idan suka yi tunani suka ga yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya zuba halittu a kan ƙasa yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya zuba halittu a sama taurari da kuma yanayin ginin sama ɗin sai ka ji suna cewa ya ubangijinmu ba ka halicci wannan halittun domin wasa ba tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta Allahu tabaraka wa ta'ala ya yabi irin waɗannan bayi nasa ya ku yan uwa yana daga cikin girman kudura ta Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya bayyana a cikin wannan ayoyi masu zuwa na alqur'ani mai girma yake cewa shin baka ga yanda ubangijinka ya miƙar da ainihin inuwa ba walau sha'a laja'alahu sakinan da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ga dama da sai ya sanya inuwa ta zamto a tsaye kawai amma sai kaga inuwa ta fara kaɗan-kaɗan ya zamto ta yi tsawo daga nan kuma sai Allahu tabaraka wata'ala ya ɗauke ta ma gabaki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yace thumma ja'alna shamsa alaihi dalila sa'an nan muka sanya wato rana ta zamto sababi dalili sanadiyar samun inuwa domin ita rana ba ita take da ikon ta samar da inuwa ba Allah tabaraka wa ta'ala dai kawai sai ya sanya rana ta zamto sababi amma in ya ga dama yana iya yin inuwa ba tare da rana ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa a cikin aljanna ma akwai inuwa amma kuma ayoyi da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa 'yan aljanna ba za su ga wato rana shamsan wala zamharira ba za su ga rana a cikin aljanna ba a cikin aljanna babu rana kuma babu matsanancin sanyi a cikin aljanna amma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zillin mamdud akwai wato inuwa wacce take mai tsawon gaske halittar inuwa kawai wato wannan yana gwada maka girman Allahu tabaraka wa ta'ala ita inuwa din fa ba a taba ta a jimecece ita wannan kawai iko ne na Allahu tabaraka wa ta'ala sai kaga kamar gwargwadon abin da inuwar ta nuna shi sai kaga kwatankwacin surarsa a ainihin wato jikin inuwa din ya ku yan uwa cikin wannan wato ainihin abin da ya shafi inuwa din akwai abin tunani da kuma abin tsoratarwa dangane da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa sa'an nan sai mu ɗauki inuwa ɗin kaɗan-kaɗan har ya zamto inuwa ta tafi Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa shine wanda ya sanya muku dare ya zamto sitira ya sanya muku bacci kuma ya zamto wato abin nutsuwa haka nan Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya yini rana kenan da rana wato lokacin da za ku warwatsu ku yaɗu cikin wato cikin duniya wajen neman wato lahira da kuma neman duniya Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya aiko da ainihin iska ta zamto mai albishiri wato kafin zuwan rahamarsa ta ainihin ruwa Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ruwa wanda yake mai tsarki Allahu tabaraka wa ta'ala yana da iko koda wato iska ɗin bata zo ba ainihin ruwan sama ya sauka amma Allahu tabaraka wa ta'ala cikin kaddarawa sai sai sanya idan ruwan sama zai zo a cikin mafi yawancin lokaci sai iska ta fara zuwa Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya saukar da ruwa wanda yake tsarkakakke domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ya ainihin rayar da gari wanda yake busasshe Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa sai mu shayar da wannan ruwa din wato dabobi da kuma ainihin wato mutane da yawa Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad sarafnahu bainahum Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce hakika mun jujjuye ruwa din tsakankanin su bayi Abdullah dan Mas'ud yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala duk shekara adadin ruwan da yake saukar a duniya duka adadin ɗaya ne ba a taba samun wata shekara tafi wata shekara adadin yawan ruwa ba sai dai kawai wani garin zai fi wato za a iya samun wata shekara tafi samun ruwa fiye da wata shekara wato garin ya fi samun ruwa fiye da na bara ko fiye da na baɗi amma Allahu tabaraka wa ta'ala adadin abin da yake saukarwa wato yawansa ɗaya ne sai dai wata shekarar ƙasa ka za su samu da yawa wata shekarar ƙasa su samu kaɗan sai yake cewa idan bayi suka yawaita saɓo sai allahu tabaraka wa ta'ala ya rage adadin ruwansu ya sa a ƙara wa wani garin da suke tauhidi suke bautar allahu tabaraka wa ta'ala ko kuma allahu tabaraka wa ta'ala ya rage ruwansu ya sa ruwan ya sauka kan duwatsu da kuma cikin wato ainihin koguna allahu tabaraka wa ta'ala ya ce mun musu haka ne domin su tuna cewar Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai kuma shine wanda ya cancanci bauta amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce fa ba aktharun nasi illa kufura yawanci daga cikin mutanen sai suka kisi imani Allahu tabaraka wa ta'ala sai suka zaba ainihin wato kafirci Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa shin bakka kallon zuwa ga ainihin wato yanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai da ainihin gaskiya idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya ga dama fa sai ya tafiyar da ku ya kashe ku ga baki ɗaya ya kawo ta halitta sabuwa daban wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba wani abu ne mai wahala da zai gagar Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwa musulmai lalle ku lura ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake saukar da ruwa daga sama Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa shin ba ku kallon Allahu tabaraka wa ta'ala shine yake saukar da ruwa daga sama sai ya zamto ƙasa ta wayi gari ta zamto kore shar kamar yadda halin yake a wannan kwanaki da muke rayuwa kaga ainihin ƙasa kore wato abin sha'awa amma ana nan ana nan sai ka nemi wannan koren wato ainihin ka rasa ya ku yan uwa musulmai ku duba ainihin halittun Allahu tabaraka wa ta'ala wanda suke manya da kuma ƙanana lalle ku kiyayi kanku daga azabar Allahu tabaraka wa ta'ala ku roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala kyakkyawan ƙarshe ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya ku yan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala mahalicinmu yake cewa shin mutane ba su kallon wato ainihin halittun da suke sammai da ƙasai wanda ya mallake su kuma shine Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa babu wani abu face Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya halicce shi yake cewa mutane ba za su lura da cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halittu gabaki ɗaya ba alhali watakila ma su mutane din kad iktaraba ajaluhum hakika wato akwai yiwuwar mafa kwanakin su ma ya zo gab mutun ya kusa mutuwa ne kadan amma ya kiyaye tunani cikin halittun Allahu tabaaraka wa ta'ala ballantana ya sami wato karfin imani da Allahu tabaaraka wa ta'ala sai Allahu tabaaraka wa ta'ala yace idan su mutane ba su yi imani da wannan alqur'ani da yazo da waɗannan ayoyi da suke bayyana girman Allahu tabaaraka wa ta'ala ba to da me za su yi imani in ba da waɗannan ayoyi ba an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle abin da yake na rata tsakankanin sama da ƙasa shine tafiyar shekaru 500 daga sama ta daya zuwa dandanin ƙasa tafiyar shekara 500 wani hadisi kuma Allah ke cewa daga sama ta daya zuwa ta biyu shi ma nan tafiyar shekara 500 kaurin sama kowace guda ɗaya kuma shi ma tafiyar shekara 500 ne ya ko ‘yan uwa musulmai lalle cikin wannan wato akwai abin tunani akwai abin wa'azantarwa ga ainihin masu hankula a cikin wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa shin wai su kafirai ba za su duba su ga lalle sammai da kasai kana tare taqa Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ainihin wato sammai da kasai din nan fa da sun kasance a mandake suke kamar ka sami wato ko irin gidan tishu ko wani abu wanda yake a mandake ana warware shi ana ɗaye shi haka Allah tabaraka wata'ala ya halici sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai gaba ɗayansu a manne an haɗe su an yi bandin ɗinsu haka Allah tabaraka wata'ala ya rarraba su ya tsatsaga su tare da cewa suna da nauyin gaske kuma suna da kaurin gaske Allah tabaraka wata'ala ke cewa da can Allah tabaraka wata'ala ya halicci su ne wato ainihin a haɗe amma da ke sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato rarraba su Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa mun sanya ruwa ga dukkanin wani abu da yake da rayuwa wato ruwa ya zamto abu mai amfani gare shi Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa mun sanya duwatsu su zamto wato turaku ga ainihin wannan ƙasa din muka sanya wa su bayi kuma wato hanyoyi daban-daban akan duwatsu da kuma akan ƙasa domin su bayi ɗin su gane hanyoyi zuwa ga ainihin wato biyan bukatunsu. Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa mun kuma sanya sama ta zamto sakafan mahafuza wato ta zamto rufaffiya kuma wacce Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare ta. Ba wanda zai iya kula ainihin sama ɗin nan, ita kaɗai kuma ba ta taɓa tsagewa ba sai in an tashi alkiyama ne Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa za ta kekkece ta tsatsage mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala su zubo zuwa ga ainihin wato filin da za a hisabi ga ainihin mutane da kuma aljanu amma tunda Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai ba su taba tsagewa ba ba lokacin da zaka ji an ce sama ta tsage ko wani abu ya faru da ita amma dan adam kuwa ko yaya yanayin sa ya kai idan yayi wani rufi zaka samu rufin nan idan tafiya ta yi tafiya ya samu matsala ko ya bule ko ya yi kaza ko ya yi kaza wannan ɗan adam kenan amma Allahu tabaraka wa ta'ala tare da cewa sama ko sammai suna da kauri suna kuma da nauyi kuma babu wani abu da ya rike su ka duba wannan wato girma na Allahu tabaraka wa ta'ala da iko nasa saman nan tafiyar shekara 500 kaurinta lalle a bace wacce take mai nauyi kuma ga mala'iku akai kuma babu wani ko sili ɗaya da ya anashin tokare anashin sama Allahu tabaraka wa ta'ala ce ku rika kallon irin wannan kuna yin tunani fa domin yin haka din zai taimaka wajen jin tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa shine wanda ya halicci anashin dare da kuma yini ya kuma halicci anashin rana da kuma wata dukkaninsu suna tafiya akan tsarin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya dora su Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wa wani mutum kafin zuwanka ba ya tabbata a doron duniya ba kamar yadda ka san kai ma da kai an kai wani kabari an zo kaje kayi ta'aziya wani ya rasu Allah ya masa rahama to kai ma fa ko shakka babu wata rana za a kai ka zuwa ga ainihin wannan kabari din za a zuwa yan uwanka ta'aziyar yanzu kai ka bar duniya ya ku yan uwa musulmai lalle wajibi ne akan mu mu ci gaba da yin tunani wato cikin ayoyin Allahu tabaraka wata'ala na halittu da kuma ayoyin da ya saukar cikin alkur'ani mai girma Allahu tabaraka wata'ala ya ce babu wani mutum da muka sanya masa tabbatuwa a wannan rayuwa ta duniya a nan musa alaihi salam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari shine wanda Allahu tabaraka wata'ala da ya aiko mala'ikan mutuwa zuwa gare shi sai ya ki ya ainihin kai masa duka ya dake shi mala'ikan ya koma yake ce da shi ya ubangiji ka tura ni zuwa gaba wanda bai san mutuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ka je ka ce da shi ya samu saniya ya dauki hannunsa ya dora akan fatan saniyar gwargwadon abin da hannunsa ya rufe na gashi zai rayu adadin wannan shekarun tare da kankantar gashin da yake jikin saniya da ya zo ga annabi Musa alaihi salam ya ce to idan wannan adadin ya kare fa ya ce to zan zo na ɗauki rayuwarka sai annan musa ce to in haka ne ɗauki ma yanzu saboda ya san komai nisan jifa zai faɗi ƙasa ne ya ko ‘yan uwa musulmai mahama ka rayu komai adadin wato tsawon rayuwarka duk dabarunka na kiwon lafiya lalle zai za a wayi gari wato rayuwarka ta ƙare yanzu mutuwa ta ainihin wato cin maka muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya kyauta ta ƙarshen mu ya ku ƴan uwa Allahu tabaraka wata'ala ke cewa lalle kowace rai fa sai ta ɗanɗani mutuwa ko ma wane ne sai ya mutu Allahu tabaraka wata'ala ya ce mu muke jarraba ku da alkhairi da kuma sharri ma'ana da jarrabawoyi mu muke kawo muku jarrabawa ko dai ta jin daɗi ko akasin haka domin Allahu tabaraka wa ta'ala ce gare mu za ku dawo sai mu ba ku sakamakon wato jarrabawa da muka muku idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da wata ni'ima ta kuɗi ne ko ilimi ko wato anashin mulki ko ma menene wata dama da ake lissafa a matsayin ni'ima Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka to lalle ka sani fa Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ne dan ya jarraba ka da wannan zai kuma tambaye ka akan wannan ni'ima gobe alkiyama idan kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ka ne da rashin lafiya ko talauci ko babu ko ma ko wani kaskanci shi ma fa ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka akan wannan ya ko yan uwa ku duba ainihin kawunan ku kowa ya duba kansa ya gani lalle canjin da yake faruwa a jikinsa wannan iko ne na Allahu tabaraka wa ta'ala idan kaga yaro dan karimi dan jariri ko yaron da yake tsalle tsalle in kai tunani kai ma fada kamar haka kake idan kaga dattijo ya tsufa da kire yake tafiya to shi ma da kamar kai yake kai ma kuma ana nan ana nan idan ma baka mutu da wuri ba zaka kai ga wannan marhala din karshe kuma za a wayi gari kana cikin kabari ya ku yan uwa ku duba kawunan ku ku ga canjin da yake faruwa a jikin ku ba tare da ka ankara ba ba tare da ka sani ba fa ka kai wannan shekarun ka kai wannan girman gashi ya fito maka furfura ta fito maka ko kuma kai tsawo ko kai kaza kai kaza baka ma san yaushe kai wannan abun ba idan aka ce kuma ka dakatar ka tsaya haka baka isa ba ya ku yan uwa ku duba ainihin wato dabobi da kuma tsuntsaye yaya Allahu tabaraka wa ta'ala ya halice su ku duba yanda ainihin tsuntsaye da dabobi suke rayuwa a cikin wannan shi ma akwai wato al'amari ainihin na tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa akan ƙasa ɗin nan fa akwai ayoyi ga ainihin masu yaƙini hakanan a cikin kawunan ku ku baka gani ne wa fi anfusikum afala tubsirun Allahu tabaraka wa ta'ala ce ku duba kawunan ku ma akwai ayoyi ko baka gani ne wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa su mutane wai basa kallon tsuntsaye ne wato a samansu ka daga kanka sama ka ga yadda tsuntsu yake tashi a sama mana Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa tsuntsayen nan suna tafiya suna kada fukafukansu suna tashi hakanan kuma wa yaqbidna zama tsuntsayen sun rike anashin fiffiken ya tsaya cak ko sun danke shi ko sun sake shi ba tare da suna jijjiga shi ba amma tare da haka tsuntsayen ba su fado akan ƙasa ba Allahu tabaraka wa ta'ala ce su mutane ba sa kallon wannan ne yanda tsuntsu yake tashi sama ya tsaye da fifikin amma kuma bai fado ba Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ba fa ma yumsikuhunna illa rahman ba fa kowa ne yake rike tsuntsaye din nan a sama ba sai dai Allahu tabaraka wa ta'ala wannan shine Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon sa Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka sa mana imani da kai ya ubangiji ka sa mana kyamar wato kafirci da kuma saba maka ya ku yan uwa ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a wannan yini na juma'a Allah tabaraka wa ta'ala yace shi yana yin salati shi da mala'ikunsa ga ainihin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kunda suka yi imani ku yi tsira da aminci gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ya ubangiji ka kara wannan gari namu albarka da kuma zaman lafiya wannan ƙasa Allah ka kara mata albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka ji kan iyayenmu da suka rasu mu da muke raye Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani duka wanda iyayensa suke raye Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa su cika da imani marasa lafiya Allahu tabaraka wataala ka ba su lafiya kowa da bukatun sa alkhairi Allahu tabaraka wataala ka biya mana akwai wani bawan Allah yana fama da matsaloli na rashin lafiya wanda yake gani kamar ko shafan aljani ko wani abu Allahu tabaraka wataala ka ba shi lafiya yace a gaya wa ƴan uwa a tashi da addu'a haka nan duk wani mai matsala Allahu tabaraka wataala muna tawassuli kyawun ayyukan mu Allahu tabaraka wataala ka ba su lafiya qumu ila salatikum yarhamukumullah